حتى الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله شيء قوار تفسير القرآن من جرمى أولا لا لا تقوم الشاوك قوة رمضان هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم دقمت زوى مدينة yau shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da bakwai lissafin nasarar yan mishan yau muna biyu ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da shida bayan allah suna ci gaba da kawo gudunmuwa ta marayu a takbir a takbir a takbir hajiya asiya ba manga tukuru hajiya asiya ba manga tukuru ta aiko marayu gudunmuwar kudi naira miliyan goma ku gane cewa akwai mata waɗanda harkar suna wato suna ta da kura sosai wannan baiwar Allah tana cikin mata masu kokarin taimakon addini ba zan manta ba wani lokaci a baya tana da wani katafarin fili a Kaduna sai wata kungiya ƙarƙashin wani masallaci daga cikin masallatan sunna suka bukaci tafiyar musu da filin idan aka ce za a sai filin gaskiya babbar magana ce amma yanzu bayan Allah suna zuwa suna samun ta suna kammala bayani ta ce ba Allah za a yi aiki da filin ba ka sai ta yawa magana sai ba ne ku ɗauka amma ku ci sabilillah sai kuma wata kungiyar har yanzu suka ga filin ba su sa an yi sadaka da shi ba su wasu sallallawa sai musu suka bai ta hannun shugaban kungiyar jama'atul da zai gida kamata sunna fadilatu shaykh imam abdullahi balala aka ce to magana fili ne ake bukata ke sayar da aikin addini da za a yi shi ta ce da ko makara sabaka kun biya wa kasha mun riga mun sadaka da wannan amma ina da wani filin a wuri kaza ku je ku duba don zai je biyan bukatar abin da kuke bukata shi ba zan ba ku shi fi sabilillah wannan shi zai gwada muku ne hidima da wannan bayan Allah kake wa addini Allah ka saka mata da alkhairi amin ya rab Allah ka zuciya ta albarka amin Allah ka rayuwar ta albarka amin Allah ka zuriya ta albarka Allah ka tsare ta da mugun ji da mugun gani da bakan kadara mai gidansa ta ya rike makamai da yawa ya yi gwamna ya yi shugaban jam'iyyar pdp na najeriya duka da wasu matsayoyi kuma allah ya karbe shi haka ne ko yana nan da rai yana nan da rai allahu akbar
Allah kara mu yana nan da rai allah ka kara masa lafiya amin allah ya kara masa lafiya amin
allah ya kara masa imani amin allah ya kara masa tausayi da san addini amin
dan ma shekarun sun kusa su kare shi Allah yana da su da yawa ya dan kara tabbato kaman guda hamsin ya kara masa amma a kara masa da lafiya
Right.
yan ta shayar tunatar da ni tsohon consul general na najeriya da ke jidda mutumin kirki ne shi ma allah ya mata rasuwa yanzu nan shek ismail mawuyin ya haɗa ni da yayansa wanda shi ne jiji na hukumar alhaji ta jihar kano a halin yanzu muke gabatar masa da ta'aziyya shi kuma muna addu'a allah ya gafarta mishi Amin.
allah ya gafarta mishi na akwai ahmad kawo ya yi to marayu da gudun wani naira dubu ɗari biyar Insha Allah.
allah ka saka masa da alkhairi Amin.
allah ka yi dukiyarsa albarka allah ka yi rayuwarsa albarka allah ka yi zuriyarsa albarka akwai lawal abdullahi ka zaure in ka ga ce lawal mafi yawa baka zire
Na?
ko ba ka gana ana ke cewa lawal ba Mu ne ranka da dai.
ka gana su ala rama ne Eh, in ka ja ce lawal to karatu ya koma wajen su ala rama sai kuwa.
to lawal abdullahi ka zaure allah ya saka masa da alkhairi Amin.
ya aiko marayu da gudunmuwar kudi naira dubu ɗari biyar allah ta walawar abdullahi ka zaure albarka ta wa dukiyarsa albarka ta wa zuriyarsa albarka ya allah ka kare shi da mugunji da mugungani da makakatara akwai adamu ne muhammad akwai ibrahim bawa akwai abubakar aliyu akwai ibrahim sadiq wai ga bayan allah su hudu sun aiko marayu da gudunmuwar kudi naira dubu ɗari ɗari Allah ka saka musu da alkhairi Allah ka zuciya su albarka Allah ka rayuwar su albarka da mu da su da sauran Allah ka azurta mu da makwabtaka da annabi Muhammad Sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam jannat firdaus ran tashar kiyama wasu bayan Allah su hudu sun aiko mana ya gudu mun naira dubu hamsin hamsin jumla naira dubu ɗari biyu ya Allah waɗannan bayan naka ya Allah ka san su Allah ka fashe su gaba da zuwa cikin aljanna firdausi Amin.
wasu bayan Allah su bakwai sun haifo mana gudu mafi naira dubu ishirin ishirin jumla naira dubu ɗari da arba'in ya Allah waɗannan ba ka san su Allah ka raba su da talauci ka hada su da kokofin arzikinka ya Allah muna roƙonka ka kwashe su gaba da ka zuwa aljanna firdausi wasu bayan Allah su goma sha uku sun haifo mana gudu mafi naira dubu goma goma jumla naira dubu ɗari da talatin ya Allah ka san su ya Allah ka kwashe su gaba da ka zuwa cikin aljanna firdausi masu naira ɗari har zuwa dubu biyar sun haɗa wa rayu gudunmuwa naira dubu ɗari da casa'in da bakwai da naira ɗari biyu ya Allah ta wani ka san su Allah ka raba su da talauci Allah ka bude musu komomin arzikin ka da hafashe su na gaba da firdausi mutanen masallaci sun haifo naira dubu talatin da biyar da ɗari shida da hamsin Allah ka saka musu alkhairi kyau dukiyar su albarka jimilla kuɗi da aka tara wa marayu a yau naira miliyan goma sha biyu da naira dubu ɗari da biyu da naira ɗari takwas da hamsin wannan shi ne gudunmuwar da bayan allah suka bai wa marayu ku ci gaba da taimaka wa marayu allah zai ci gaba da taimakon ku yanzu haka na san muna da marayu za su kai ga maraya ɗari biyar sakataren kwamitin marayu sakataren a ba na gaba da ba wadda ke ya ka sa a makaranta marayu da muke da shi yanzu na sun yasu a makaranta suna karatu maraya ɗari biyar da ashirin waɗannan ana ɗaukar nauyin su wasu sun kai yaji biyar sun kai firamare fai bana ba muka fara ɗaukar ɗari mun samu nawa ɗari shida daga nan duk shekara za mu yaye maraya ɗari mu ɗauki sabbin marayu guda ɗari in Allah ya ba mu tsawon kwana maraya da za su samu ilimi ta hanyar sadakar ku kwanan na aure da malawi guda nawa mata a guda talatin guda goma cikin su duk sun haddace alkur'ani mai girma a tarbiyyar ne wannan sadaka da kuke bayarwa malawi da limfin su yanzu ake ba da sadaka sama da mutum dubu biyar wanda ake yi magana kayan abinci da sutura me wannan yake gwada muku marayu kullum karuwa suke yi Allah mu ba ka ƙara mana gaba mu rikon ƙara musu. Wani addu'a da za mu ke ke. London the Foundation. Rana mace su haifo da gudunmuwar kudi naira miliyan biyu ko? To bayan wannan sun fara aiko da shinkafa 25 kg buhu hamsin suka ce a kasa ƙara wa marayu. In ba kuma ta ba na laraba ya yi da buhun shinkafa ɗari uku dari da hamsin yace a bawa marayu dari da hamsin yace a ba masallaci to gani da foundation su ba su har da buhu hamsin su ce a karawa marayu Allah ka saka musu da alkhairi account number na marayu shi ne 000 4553753 zan maimaita 000 455 3753 Malki Jaiz account name Julius Office and the Privilege Foundation Abuja. Allah ta sa kowa da alheri. Ana rama ina muka kwana.
ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم Wannan shi ake cewa alwala wal bara. Alwala wal bara. Islamically ana gina soyayya ne akan imani. Ana gina soyayya akan aqida.
Na'am.
Ba ni zan zaɓi wa zan so wa zan ki ba.
Na'am.
Shari'a ce za ta zara mun wa zan so
Wazai.
wasan babban dalilin da ake gina soyayya a kansa shine islam kalmar la ilaha illallah muhammadun rasulullah Sallallahu.
sallallahu alaihi wasallam wannan kalmar a kanta ake gina soyayya a kanta ake gina mai yayya kana tare da la ilaha illallah ina tare da kai ba ruwanka da la ilaha illallah ba ruwana da kai kana san la ilaha illallah ina san ta ba ka san la ilaha illallah ban san ta magana gidanmu daya dan kabila mu ne bahaushe ne dan uwana bafulata ne dan uwana eh yamuri ne dan uwana bayarabe ne dan uwana an wuce wannan karatun ba kan kabilanci ake gina soyayya ba a garin mu daya mu ne asalin sakanawa mu ne asalin gwambawa biyu mafari ba kwana da mu ba an tashi da mu a wanda duka sai ga maganar la ilaha illallah ita ce a gaba
na'am
magana cikin family mu yake dangi na ne yaya na ne ɗani na ne tauba shi ko zumbura na wane ne wane ne ya findo ya gwalgwal ya gana ya kura duk wannan ana maganar lahira ya lallafa a yi shi ake a gefe mahaifina da shi ya haife ni na ba shakka babba ne mai daraja ne da ya haifo ka amma abin da yi masa ya fi abin da Allah ya yi masa na'am ne ba ku an samu ba na'am
da kai da shi duka waya halice ku Allah da kai da shi duka waya ciyar da ku waya shayar da ku Allah waya tufatar da ku Allah kenan da shi da Allah waye gaba Allah Allah zai gaba in yace ba shi ba Allah kai ma ka ce ba ka ba shi mahaifiya ta ce mahaifiya tana da girma sosai a musulunci tana da ne tana da girma tana da daraja amma ta abin da ta ba Allah ta mata abin da Allah ya mata ba ta mata abin da Allah ya mata ba sauran ta kusa da Allah ya a gaba Allah ne.
Allah ne a gaba ne ga da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam waye a gaba Annabi Muhammad annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam so kirana maganar la ilaha illallah muhammadur rasulullah ita ma ajiwa ake a gefe sai an gaba da wannan ajiyar na'am
har da muku manta ba rabulatu bintu abi sufyan ɗan abu sufyan ce ɗan Abu Sufyan abu sufyan ce tana cikin wanda suka hijira daga makka zuwa ina zuwa habasha masha
ana ce mata ummu habiba ana mata kunya da ummu habiba bintu abi sufyan a can habasha bayan an gama gwagwarmaya kuma shawa sun je sun buga sun buga musulmai sun samu nasara ba a dawo musu da musulmai su shiga wani azantar da su ba ta ce karo na farko ta samu kwanciyar hankali za ta bauta wa Allah cikin natsuwa ta ce ran nan da daddare sai ta wani mummunan mafarki ta ga mijinta cikin wani wuri duk mijin sai kaza ta ki ya kamo nan ya kamo banza ya rika hannu nan ya rikito shi ne ta yi sai kaza ta ki a cikin duhu da ta farka bata gaya wa kowa ba ashe ma za ta tabbatar mafarkin da ya dace ta ba sai ta faɗa wasu ba wace gari sai ga mijin ya shigo da giya yana ta ta kalli ta ce umul kabarin uwar da mun sadu da giya ita take sha yake cewa wannan shan giya mai zai da zamana ta musulunci na koma cikin ta na koma da tsara ke kuma za ta daya ko ki zama cikin sa tare da ni ko ita ke ki kai ta ga tashi hankali ta zama cikin sa tare da shi Allah ya sauka to yau take da kai kaka ta zo gudu hijira kasar ba ta da kowa sai shi ta koma garin su gidan su nan ne sansanin kafirci a lokacin ƙarshe dai kace mata ba zan koma kirista ba na rike musulunci na take ko ba za ta bar habasu ba za ta zauna Allah zai san yadda zai daita Allahu akbar
wannan baiwar Allah bayan ta gama idda ran da sai ta ji ana kwakwasa kofar gidanta kan ta bude take cewa wace kwakwasa wannan gida da ke cike da bakin ciki tana buɗewa sai ta ga wata kuyan yaki daga cikin ma'aikatan gidan da ta shi shugaban kasa tana ganin ta gaban da ya faɗi ta ce wani shirin kuma aka sai aka mu a fada ta sai ban da wani ba abin da zai kawo kuyan zargin shugaban kasa a gidanta bayan ta shiga sun gaisa sai ta ce sarki ne ya aiko da wajen ki ta ce wani abu aka ce na yi ya ce a ba laifi kika aikata ba in ji kuyangar ta ce annabi muhammad sallallahu sallallahu alaihi wasallam daga madina ya ji labarin jarabawa da sai fada ciki na rinda da mijin ke yi kuma ya ji labarin yadda kika tsaya kan addinin musulunci kika daure kika cije kika ce ko ke kadai sai kin yi musulunci kuma ya samu labarin duk da kita kare shi ne ya rubuta wa najashi wasiƙa najashi ya tuntube ki in kin amince shi annabi da kansa yana so ya aure ki double promotion wacce ta rasa sahabi sai ta samu wa sai ta samu sahaban gaba daya ta ce ba ta san sanda ta rubuta wannan kuyanga ba tana da wata yan sarkata da wata ta saya mata a wuya ta cire ta ba kuyangar akwai yankunan da take da su su take takama da su ta cire ta ce ga goron albishir ki je ki ce na amince ta kuma faɗi wanda shi ne wakilin da zai kare ibn al-as ya zama shi ne wanda zai wakilci zai zama wazirinta ta ce huwa arabun nasu layya shi ya fi kusa da ni ta hanyar dangantaka a nan habasha wallahi ba dade ba sai ga fadar najashi an mata kwalliyar da ba taɓa yi wa fadar irin wannan kwalliya ba saboda za a daura aure tsakanin annabi muhammad sarasar da umu habiba duk da haka da ke abada aka zo aka taru duk sarakuna da ke karshen najashi da hakimai da manyan kasa da ministoci da gwamnoni gaba ɗaya su babu wata baya ne a lokacin da najashi ya miki ya yi mukaddima bayan ya gama ya ce to wannan bukata da annabi ya aiko min da ita na an sa masa wannan bukata na miƙa ta zuwa ga waliyin amarya kuma na ba da sadaki a madadin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya baci wani da tarin zinari ina ji ya kai yana wuce arba'in ta zinari wanda kuɗi da in ka same su ka zama mulki biloniya a wannan lokaci wannan sadaki da aka ba amarya ke wani amarya ta shi jawabi bayan ya gama ya ba da aure bayan ya ba da aure an yi gwamnati fa barakallahu لرسوله في زوجته وهنيئا لأم حبيبة لما كتب الله لها من الخير yace Allah ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam albarka a cikin amaryarsa ita kuma Mu'abiba ina taya ta murna da wannan irin ta goma shi da Allah ya mata bayan ya koma ya zauna mutane za su tashi da jaji ya sake mikewa yace ala rusulikum ya jama'a kowa ya koma ya zauna aka koma ga zura karzu yace fa inna min sunnatil anbiya idza tazawwaju an yutaibu ta'ama yana daga sunnar annabawa idan suke aure su ciyar da abinci na jashi ce ashe ya shirya manzo Allah sallallahu alaihi walima sahabbai suke walima da musamman ganin walima yadda ta walima ta sarauta bayan kuma wanda yanzu amarya za a ɗauko ta a kawo ta ina a kawo ta madina nan ta ce umma habiba ta sa a kira mata kuyangar da ta zo ta mata albishi da ta zo ta ce nan da kika mun albishi da mun da ba ki gora albishi shi kana na mallaka a duniya da na mallaki duniya da abin da ke cikin tararin da na baki amma yanzu ga dukiya ta samu an bani sadaki raba sadaki duke ki dauki rabi ne da rabi a matsayin gora a bishi sai kun ya take bayan na koma na ba su sarki labarin kyautar da samu kika mu sarki ya ce in dawo da wannan kyautar ya min kyautar da kayan shi da har yamma duniya idan kina so ki mun goron albishir akwai abin da nake so ki mun me kike so ta ce na farko idan kin tare madina a dakin agoki annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ina so ki gaya maka cewa na musulunta na kan kalmar shahada sannan abu da biyu ina da koyar mu addu'a idan kiyama ta tsaya idan da shi da iyalansa za su tafi aljanna duk da ni ba na cikin family annabi mun addu'a Allah ya ce in shiga cikin wanda za su yi wa annabi da iyalansa da kiyaye za a shiga aljanna Allahu akbar.
kai wannan gora an da girma yake bayan amarya ta zo ta tare a basu ciyar mahaifinta ran da ya kawo mata ziyara ta ce a kan mata annabi da mahaifin da ya kawo mata ziyara amma ba musulmi ba ne ta karɓe shi annabi ce wani da ke karɓe shi yanzu ya shigo cikin ɗakin ta ce a mata isu yau zuwa sai ya tabarma a shimfiɗe zai zama su da gudu su je tabarma ta nade ta jingine ta ko ta tabarma ta shimfiɗa masa yace ban gane ba ita ma wacce tabarma ai ba ta da matsala amma abin da ya dame ni tabarma ce kike ga mata kai zauna a kan ta ba ko kuma ni na ce yiri ban kai zauna a kan tabarmar ba a zan samu tabarmar ce kike ganin mata kai zauna a kan ta ba sai kika cire ta dan ki samu wacce ta fita ko kuma ni ne ban kai zauna a kan wannan tabarmar ba shi yasa kika cire ta ki samu mun wace bata kai da wace take daidai da ni tace baba magana ka ta biyu tace an san tabarmar kai kake ba sai ka zo ka tabarmar ba shi yasa da nake kai kawo maka daidai da ni su zoji kuma wannan tabarmar da duk ya ta take da shi da haka sai zo ta wuce zo da kanta tace tabarmar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce wanda yake zama a kanta ya yi sallar nafila da daddare to kai a matsayin ka na wanda ba musulmi ba ba ka kai ka zo na kan tabar ba shi yasa na nani na kawo maka dogon tabar da kowa ma ya zama a kan
Allahu akbar.
ka Allahu kalli kalli irin karfin imanin da kake da shi ba yi da ba ta ci mutunci shi wanda wulakanta shi ba amma ta kira a ka matsayin sa na zuwa na magana mai in ana maganar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam.
sallallahu alaihi wasallam shi yasa ya ga uwa kullum muke ce muku hukumar dini ya zo ni tunanina Mm.
biha da haqiqu ya zo ni amanina hukumar dini aqwa min uran nasl hukumar dini fawqa al-mali wa zahab yan uwantaka ta addini ta fi karfin yan uwantaka ta jini yan uwantaka ta addini ta fi karfin zinari da azurfa ba ka tufayin nata da dukiya Allah ya gafarta mana Amin.
shi yasa wannan ya ce Allah ya ce ma kana lin nabi Mm.
ko kada ko idan ka ga annabi wannan zai da amana da masu imani an yi san suru da mushrikina idan mushrikai suka mutu su roƙa mushrikan gaba ba zai yi ba Allah bai yi da annabi ya roƙa wa wanda mushriki ne gafara ba Allah bai yi da ba in ji wa Yes.
in ji Allah haka haka nan Allah bai yarda masu imani masu koyi da annabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam.
sallallahu alaihi wasallam su roƙawa mushriki gafara bayan ya mutu sun tabbatar ya mutu kai shirka su roƙa masa gafara a Allah bai dama su imani shi wannan ba. Allah ya ce walau kanu uli qurba ko da da shirkatun da suka mutu ɗan uwan annabi ne ko ɗan uwan mai masu imani waɗanda suka mutu nan ko ɗayanku ko ƙannanku ko yayinku ko iyayenku da suka haife ku uwa da uba idan suka mutu akan shirka Allah ya ce sai ku so mai dace ba ku ce Allah ya kusa shi gafarta musu matuƙar su mutu akan dai akan shirka wannan shine alwala'u Wal bara'u.
wal mara Allah bai yarda hatta annabawa da masu imani su roƙa wanda ya mutu akan shirka gafara a wajen Allah ko da kuwa makusantar su da rigiri kamar tsara da iyaye da yan uwa da kai shi ne wani kwano kuli da kuma min ba a duka ta bayyana nan bayan ya riga ya bayyana gare su Allah kuma ta ba su cewa ya mutu ne dan duk wanda ya mutu bai taba shahara ba dan mene ne dan wuta ne to sun riga su mutu su taba shahara ba kuma annabi ya san da haka masu imani sun san da haka Allah ya ce bayyana ku ne ma musu gafara
na'am ni na san wannan ayar da hadisi da na dan kala kafi ya ce wannan hadisin ya saba wa da dan kala kafi ya ce wannan kuma zai soke shi ba na so yake da sai a faɗi ɗan hankali da ke cikin akurki da ɗan ilimin sannan lamira illa wa asaddi da shi ne a faɗi kare wannan ayar amma da ce ayar qur'ani ne in yi wai fasara sai ya shiru ya wuce saboda lokaci bai yi ba lokacin da zai kare ka ta sai zan da zai fara da ta Qur'ani tukun ko gane karatu sai Allah kada ki sarki ce wa ma ta da ku jibar Ibrahim Azu ya na jama'a na aya tana wani wasu wasu
ita ko
وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم Allah kada ki sarki ya san cewa Qur'ani mun gani Annabi Ibrahim ya roƙa wa babansa gafara kuma baban ya mutu a kan kafirci ya mutu a kan bukar goma ƙuranin ce a jiki baban shi na'am
ko kwarai kuwa waɗanda suka san akwai yan matsaloli suke da su a ƙasa suna so su dawo su kan tattara matsaloli ta su bullo to za a yi wace a ba baban shi ba ne ƙanin baban shi ne. ko ba baban shi ba ne yayan baban shi ne. yayan baba yana da suna da rashin gudu suna suna
suna da kala kanin baba yana da suna larabci ne da shi yana da shi mai sunan baba yayin baba da kanin baba su ne amu ko wai tsarin ibrahimu
وإذ قال إبراهيم لأبيه a da آزر kata da kata da kata suna da kala ba da annabi ya ce ba ka tabbatar ayar ba da annabi ba ne
a li abihi aka ce li abihi aka ce Allah ya yi magana wurare daban-daban a Qur'ani mai girma tsakanin annabi Ibrahim da wa
da baban da baban shi amma da ke da wuri daya annabi ibrahim bai taba yi qur'ani bai taba amfani da kalmar arziki ba bai taba ba.
kwarai kuwa
sai dai ce ne abiyi tana wani ita ta yi kalmar abiyi tana yi ɗaukan babanka amma ba wanda ya haife ka ba ba wanda ya haife ka ba bambanci da kalmar wali ita kalmar wali ba ka ɗaukan kowace ma'ana cewa sai wanda ya yi sai wanda ya haife ka saboda haka a nan duk maganar da ake ba baban annabi ibrahim ake magana ba babban sa ake magana ba baban ba na ai da ya kamata sai sau daya ko ko sau daya ko sau daya mu ga Allah ya yi mana amfani da kalmar babban shi yadda za mu gane su wannan kalmar da muka samu babban shi a wannan ayar ta fassara mana sauran ayoyi ma gaba da ana nufin babban shi ne ba baban shi ake nufi
ya
an fahimci wannan na amma ko ya muku cewa matsala ce da manyan malamai da sun fi ni karatu sun fi ni ilimi da tsoron Allah sun tsara wa juna ilimi akan to amma ko ma da babban ne ba baban shi ne ya haife shi bane a أي الخالة بمنزلة الأم آه.
الأم بمنزلة الأب
بمنزلة الأب خالة matsayin uwa take babba matsayin wa yake matsayin uba yake to bari mu fassara Qur'ani yadda Qur'ani ya faɗa a Qur'ani za a ga Annabi Ibrahim ya yi wa babansa addu'a to ya kuma za a zuwa ce yanzu ba a ga Annabi ko Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da sauran masu imani karkashin wannan shari'a Qur'ani ya zo ya ce musu bayyana su roƙawa ɗan uwansu da iyayensu gafara ba in dai ba su mutu akan Islam ba ya annabi ibrahim ya yi to sai Allah ya warware matsalar aya ta gaba sai Allah ya ce ni wa ma kana su gifaru ibrahima وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم ba ba da sai ke karanta muku me yake karanta muku القرآن qur'ani yake karanta muku sai da kala da shi ka ji su bace ya annabi qur'ani ne yake magana ba hadisi ne yake magana ba Allah ya ce wa ma kana tijifaru ibrahim istighfarin da annabi ibrahim ya yi a dini ga baban shi bai kasance ba illa an mawuyi sai saboda wani alkawari wa ada haɗi ya mai ɗauka a uban ya ɗauka a uban alkawari zai ne
سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا annabi ibrahim lokacin da uban ya kori shi daga gida ko ya ce ya ƙaurace mata shi kuma ya ce itizali sai ana da wasu ke gidan boko haram tun da muka rubuta maganar in yi kizali na kawai cewa mata wajen kwanciya shi ne kake jiya dan kala kato shi ne kake ji dan kala kato da ce akwai wajen yana ana rama ya canje masa rito da ya ɗauka ko ba kaka ya ce an bata qur'ani amma tun da ba canza wata ne ba komai da hujja girman kai da zai yi bari shi fito ya ce na kalli kuskure na ba saboda dama dan kala kafe ne ba daidai yake ne ba ba dan kala kafe ne kwalliya ce sai harkar da jama'a sai ya shiru kamar musulki ya fi shiru a ya sha ruwa yau da zaɓen ya kama ta zaɓi da gudu kaji yana hana rama shi kuma ba har yana kwarai da gaske kwarai da gaske sai ya ce mata salamun alai ya baba na amincin Allah ya tabbata a gare ta ha sa'atin shiru na karbi da sannu zan zo ka maka jawabar ubangiji na kenan annabi ibrahim ya yi wa babansa alƙawari zai roƙa masa jafara ko bai mishi ba ya yi masa to wannan alƙawarin ne annabi ibrahim ya cika a cikin suratul shu'ara
نعم karatu wala aya inda yake ga billahi inda wata da واغفر billahi
لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون mu je gaba يوم لا ينفع مال ولا بنون
Ah.
إلا من أتى الله بقلب سليم
wato ba dan qur'ani ba da mun halaka Allah mun gode maka da ka ba mu alqur'ani mai girma لله الحمد والمنة Allah mun gode maka الحمد لله
da annabi Ibrahim da turanci alƙawari to ya cika alƙawari sai ya ce wa gasirli abi ya Allah ka gafarta wa babana inda ku lalle shi babana kana min adh-dhalin ya kasance cikin matattu ya Allah bai yarda da la ilaha illallah ba sai ƙarin addu'a ya ce wala tukhzini yawma yub'ath ya Allah kar ka kunyata ni ranar tashin alkiyama ranar da ake tada mutane a ce gari ina annabin Allah a ce ga babana zai tafi wuta ya Allah zai ji kunya kiyama ta tsaya duk duniya ta taru a matsayin na annabin Allah kuma a zaga babana zai tafi wuta ya Allah ka gafarta mishi zai kunyata ya Allah na kai haka da da hadisi rike karanta kwaya rike karanta sai Allah ya bashi haka ko sa'ar da Allah aka da Allah ya bashi sai Allah ya ce masa dakata ka ce ita kiyama ba kamar duniya ba a duniya da yake cewa babana uwata ɗana kawuna a'a ita lahira yawma la yanfa'u malun wala ba rana ce da dukiya ba ta amfani ƴaƴa ba ta amfani magana saboda kai annabin Allah ne shi kuma babanka ne in ya farka mashi bai ce la ilaha illallah ba saboda karka ji kunya karka tozo ka ba ka taso ba yau ba la yanfa'u malum wala malun wala banun illa man atallaha bi qalbin salim sai wanda ya zo da kubutaccen zuciya wacce ba shirka a cikin sai tauhidi yi da la ilaha illallah ita kada ce amfani ran tashi alkiyama ko gane alwalau na'am wal bara shi yasa da Allah yake bai koyi da Annabi Ibrahim sai da fito categorically yake amma a cikin koyi da zamu da Annabi Ibrahim banda roƙon gafara da yau mahaifinsa da tuna mahaifin bai mutu sallallahu alaihi wasallam ana rama ana kwana naku uswatu hasanatu min Ibrahim wa yaduna ma'ahu inna lillahi
إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا أبدا إلا قول إبراهيم ألا تؤمنوا بالله وحده
أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده يا رجل إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك يقول يا المصير
الله أكبر.
الله أكبر الله الله أكبر أكبر Allahu akbar الله أكبر Allah ya ce kyakkyawan koyi ya kasance a gare ku cikin lamarin annabi Ibrahim da waɗanda ke tare da shi yayin da suka faɗa wa mutanen su cikin mutanen suna akwai iyayen su cikin mutanen suna akwai yan uwansu akwai dangi akwai yayu akwai kanne duk suna cikin mutanen su na'am
amma da mutanen ba su yi da la ilaha illallah ba suka tattara mutanen gaba daya suka ce inna bura'a'u minkum lalle mun barranta da ku wa min ma ta'buduna min dunillahi mun barranta da dukkan abin da ke bauta kowa bayan Allah kai kafarna muku mun kafirce muku kai wa gaba bainana wa bainakum al-adawatu wal baghdha abadan iyayya da gaba da fushi ya tabbata tsakaninmu da ku har abada hatta tu'minu billahi wahada sai da kuka yi imani da Allah shi kadai wannan shine alwala'u wal bara wannan shine aman duniya shi so sai an cire shi daga alqur'ani mai girma abinta da kawayenta da shi su bai da kuma gudawa marasa addini da kiristocin duniya irin wannan ayoyin suke ba za a taɓa zama lafiya ba sai da an cire waɗannan ayoyi daga Qur'ani waɗannan ayoyi sun hana zaman lafiya sun raba kan jama'a da aka buga aka buga abin da gagara sai sai faru Saudiya ba irin gwamnati da ba ka yi da ita da sauran kasashen mu na musulmai irin su Oman irin su Qatar cewa ta waɗannan ayoyi akalla a cire su daga syllabus na makaranta kar a daga koya wa ɗalibai zama cikin syllabus na curriculum na ɗalibai na makaranta ya zama ba wa'annan ayoyi a ciki dan ayoyi ba za su bari a zauna lafiya ba shi yasa dan ƙala ƙato yake neman irin wayannan hadisan kuma yasa ro ƙatala nasa a ta yi hadu kaza kaza yake wurin da sun saba Qur'ani ai an ce la ikraha fi dini ba ba ba ba wayannan sun saba saboda haka wayannan hadisan ƙarya ne ba gaskiya bane saboda hadisan alwala wal bara idan suka samu nasara wayannan ayoyi za su ci a shi da Qur'ani domin wakilin yan ba ka sani game da rabiya ba sai Allah ya ce illa qaula ibrahim abu ɗaya ne bai dace koyi da shi ba cikin lamarin annabi ibrahim shine maganar da annabi ibrahim ya faɗa ne abihi ga baban shi yace baban la tasran laka wa la amliku laka min allahi min shay zai roƙa ba wa ma wa ma amliku laka min allahi min shay zai roƙa maka gafara a wajen Allah duk da ba zai iya mallaka maka komai ba to wannan alƙawarin da ya ce zai nuna masa gafara to ko ba a yadda ba ku da ku roƙi gafara ba ku koyi da shi anan in ji wa wannan ya nuna dukkan annabi ba a yadda ya nuna wa iyayensa gafara ba idan wasu mutu a kan mai ba a kan tafi dukkan mai imani da addini nuna wa ɗan uwansa da danginsa da iyayensa gafara ba matuƙar sun mutu ba a kan mai ba ba a kan tauhidi ba nassi ne na alqur'ani ne ba nassi ne na alqur'ani na alqur'ani ne ba Allah ka gafarta masa na sai Allah ya ce ka gafara rama وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم Allah ya ce ma kana Allah wa Allah bai kasance ba da yuzilla kawai ya bada da mutane ba da zara hu bayan ya shige da su hatta ya bayyana lahum ma yatakuna sai ya bayyana musu abubuwan da ake bukata su kiyaye idan suke sakaci ba su kiyaye ba to kamin Allah ya bada da su na inna allaha lillahi allah bi kulli shay da dukkan komai alim masali ne wannan na cikin ayoyin da ke gwada cewa Allah kuma baya hukunta mutane sai ya turo musu mai mai Na. na
Allah ba da hukunta shi yasa Allah ke rusulan mubashiri da munzirina رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل أها.
وكان الله عزيزا حكيما Allah ya ce annabawa da manzanni aikin su su manzanni aikin su shine yin gargadi da bishara ga al'ummar duniya idan Allah ya turo annabawa sai su ci wa'azi kamar ta bi Allah me yasa kake turo mana annabawa su yi wa'azi sai ce da Allah ya kora billahi ala nasi hujjata ba da rusul idan da bai turo ba to ai da mutane za su samu hujja da za su tafa ubangiji su ce Allah ba ka yi kuma da kowa ba ya gaya mana yanzu a kafin mun laifin mun saba ya Allah ba ka turo mana manzanni ba kenan Allah ba a zartar da mutane sai ya kai musu ne manzanni shi yasa malamai suke magana akan a samu fatara waɗanda karantarwa a kan isa ta riga ta bisa shi ta kare a duniya ta bisa shi ko ba a yi kuwa ɗan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba sai zama da su an ayyuka su a wannan tsakanin da babu wata shari'a da za ta fi su bauta Allah da ita babu wanda ya san musu wa da yake la ilaha illallah wa sunni sai lokacin ba duk da ba sai annabi Muhammad sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam kuma an ga shi annabi fara dawa to su wanda kake musu kai su jana sa su a wuta a sai malamai su aure ƙa'idoji na shari'a Allah sai azabtar da mutane
وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا mu ba mu kasance masu azabtar da mutane ba har sai mun aiko musu da manzo sai ya aiko da ne da manzo sai da manzo ya saka sako to so ya ga aka mun fatara lamarin sai na wajen ubangiji ba za ka sha gaba kai ku mutu za ka kai kawai ya wuta ne ba saboda sakon bai ne ba bai same su ba zai da kwa gane wannan Allah ka gafarta mana ban zale ka ta jiya na faɗa muku dan zale ka ta ta gane dan zale ka ta ta ne to yanzu kan ma ya rudu wallahi shi bai kai ban taɓa gane kwakwalwarsa karama ba ce tun da kai ba ta yi nisa ba ya bani ke gudu kawai bai ya kai kuka fara ba mu zo wajen ba kowa a shanya ba balle a zo wajen da za mu ci a da mutum duga ta nawa muka ɗaura igiya to ga tambaya ta sha biyu da na masa da an san da ya bara wani madaure ta na tambayi nan gane ka su na ce Allah madaukin sarki a ƙur'ani mai girma ya ce wa idza zarabtum fil ardi suratul nisa وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتن يفتنكم الذين كفروا خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا Allah ya ce wa idza zarabtum fil ardi idan kun yi tafiya a cikin kasa tafiya ta same ku daga nan za ka je Kaduna ko za ka je Kano ko za ka je Sokoto Allah ya ce fa laysa alaikum junahun babu da shi a kanku an ta kasuru min salati ku rage yawan sallah ku yi kasar muna yin sallar kasar ba ko a cikin ne tafiya Allah ya ce in kiftum an yatina kuma allazina kafaru idan kun ji tsoron kafirai su fitile ku inna kafirina kanu lakum aduwwan mubina lalle kafirai abokan gaba ku ne kuma bayyana nan gaba sai su tuna kana kato ga qur'ani ya faɗi sallar kasar ya ce ba laifi a rage to wace sallah ce ake yi wa kasar sallah asuba ko azhar ko la'asar ko magariba ko isha wace ake yi wa kasar sai dai aka zo rage wa raka nawa za a rage sallah za a rasa yi tara hudu sai ya zara rage yi uku ko biyu zara rage yi biyu ko uku zara rage yi daya haka da aka haka isha sallar magariba ɗaya zara rage yi biyu ko biyu zara rage yi daya mace duk yadda kuke yi gaya mana amma da ka kawo mana na
daga alqur'ani daga ƙur'ani da Allah akwai rikici a cikin wannan tambayar inda ba na gane kato ya rikita kan shi ba sai yake tambayar nan idan ka tana gaya muku yake kaza nassi ne ne na faɗa rike jawo ku saboda an san da ba ga tana a social media inda akwai da na kara mata kalma ɗaya ko na rage da ya zai ta rage na ko na zo ga jami'in sa ka ko zan kunna mutane su ji muryar ta ne ko sai ka gani ne wannan bai kamata muna karanta Qur'ani ana fassara ana jawo hadisi kuma a ji mure sa a cikin daga kazami ne wannan bai kamata a yi Allahu akbar amma idan abin da muka faɗa mun ƙara masa ko rage mashi yana da dama ya faɗa wa duniya mun ƙara masa ko mun rage mashi mutane su kuma ga sanar sai su kunna su ji mun ƙara ko mun rage Alright.
ko mun canja mashi magana ko ba mashi da ba sai ka ga mun nuna shi da ya mana sharri sau barkatai ya taɓa kawo masa sharri ko tsada ba ɗabi'a mu bane ba kai ne har nan ba gaba suka yi wata rainin da yadda ake sharri shi yasa ka iya sai ya ce to ai ita kasar ka ta suka shi akwai kasar ta rage adadin sarkawoyi akwai kasar ta rage tsawon sallar ba da koyin ba
Eh.
sai ce kasar ta rage adadin rakawoyi shi ne inda Allah ya ce wa idza kunta fihim fa aqamta lahum salata faltaqum
وإذا كنت ayatun كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حجرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة kristo kristo kristo kristo wato da kiran kara karfi bin kunya shi ma da ja ayar bai fasara ayar ba. wallahi bai fasara ba. sai ce to wannan ita ce ta wajen rage kawai kenan ta wajen kuma rage tsawon sallar an rama Allah ya ce fa in kuntum farijan aw kubara فإن خفتم فرجالا أو ركبانا ya yarda Allah ya ce idan kuma arna kuna za a ta hanya a cikin tafiya taku kuna jin tsoron su to an yi gaske sallar ma kuna tafiya kuna sallar to ya kaje tun da kace kana tafiya kana sallar sallar ta koma ba da kaddarawa a cikin zuciyarka aure kubara ko kuma kuna kan abun hawa saboda ka kaga in an ce kana kan abun hawa za ka yi kaga kenan eh, nan ba tsawon sallah aka rage ba amma ba za ka yi ta a cike da ruku da sujada da da waye da waye ba yace to wani ma yana iya cewa to idan dabba ta ka ta kalli kudu ko ta kalli arewa ba na wani kalli arewa wannan tambayar to arka walillahi al-mashriq wal maghrib ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه walillahi الله al-mashriq wal maghrib da gawar sai mutum da Allah da fa'ida ma to duk da kuka kalla fa sama wajen Allah sai da Allah to to to to wannan kenan a karanta tambaya ta gaba wuri haka tambaya
bai zauna ba sai ana bukatar maza aure shi kan da muke masa tambaya ɗari ya ɗauka damuwar mu ya aka tambaya ɗari bai san mu bukatar muna so ya yi magana duniya ta gane su zai karatun shi ba wallahi da yana da wayo bai magana ba da yana da hankali sai ce an sa shi gobe ne sai sai wata barazana ka ce mutum ya yi ke zai samu dole sai mun haza kawai sai ka tare guda kai gaba da Allah ya sake kawo ƙarshensa sai sai ya bari ku gane cewa takarai ne zero ne na ƙarshe ayar da ya jawo yake da suke magana a kan ƙasar su rage rakawoyi wawa ayar ba kan kasar take magana ba suna magana ne akan sallar yaji ba ta ma da alaka ta kusa ko ta nesa ta sallar kasar shi yasa ayar sura ma da bayan da an san kacce da ita ne a ga wata za ta fita akwai yakin da maza Allah ya da sahabbai da kace ga wata za ta fita ayar ma a nan ne aka kusa da ita shi ne yake wawa da wuce ga ayar da magana kasar take bari wata ayar da za mu yi alaka ta da kasar
na'am kana sai Allah ya na zalaka su amin
kai ka san za ka kamata wa mutane lokaci Allah rama ba ne ke gutsure gutsure mata ta rama wa idza kunta bi وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم Allah ya ce wa idza kunta fi idan ka kasance tare da su tare da sahabbanka malamai suka ce fi sahatul kitab aka ganda daga kuna yaki da arna kuma sai ga lokacin sallah ya yi fa aqamta lahum as-salata sai ka tsaya musu sallah wannan ya nuna jami'i hatta a fagen daga ba a ɗauke jami'i ba na'am ba a ɗauke ba jam'i ba abinda ayar ke fara karanta da kai muhimmanci jami'i sai Allah ya ce to ga yadda za a yi sallah sahabban araba su biyu rabi su tara abokan gaba domin arna da aka zo ana yakin sai suka ga lokacin sallah yana gabatowa suka ce to mun samu dama in lokacin sallah ya zo sahabbai ba sa wasa da sallah da annabi za su janye su je suna sallar sunna sai zo faɗi suna sallah yana yana gaba sai mu zo mu kewaye su duk sun aje kafufan su sai mu danda kawo da su mu gabata su kafin lokacin sallah ya sai Allah ya tattara annabi da wannan aya na'am
aka ce annabi ga sabon strategy idan ka tsaida ka tafaita kana cikin su ka tsaida musu sallah to faltakun minhum da'ifatun ma'aka a raba biyu rabi su zo bayan ka su yi sallah su kabbar su sallah tare da kai rabi kuma su je su tare abokan gaba rabi na can ana da su ba rabi rabi ba sun zo suna tare da manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ce duk da haka wala ya'khudhu aslihatahu kowa yana cikin sallah kuma ta kuma shi yana hannun shi kana cikin sahu mashin sai na hannunka na'am kana cikin sahu ka rataye kwarinka a baya cike da kiwon ba ka sai na hannunka shi ne wani ya fi zo aslihat da haka fa idza sajadu falyakunu wani ce suna suna da kuma rabi wani na yi kamar sallah ta da sai za ka da
eh na'am
فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا لم يصلوا معك.
معك لم يصلوا معك لم يصلوا فليصلوا معك فليصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم to daga ta da rama Allah ce fa iza sajadu annabi yana da yana kabara ya yi kabara har masu ba su yi na'am kuma kowa ya kudin ya ga daga ko wadancan ko suna can suna da kiba da ni kuna gane karatu to yanzu annabi ya yi ruku su ma su yi ruku amma kowa da kudin shi dan arewa annabi ya dago daga ruku su ma sun dago daga yana daga ruku amma kowa da su amma ya da takobin shi yanzu aka da yaji yayi sujada su ba a sun yi sujada ko wajen ka annabi ya dago daga sujada ya sake ko ba ya kara yin sujada su ba ne sun yi sujada ko to annabi yanzu ya dago daga sujada zai miƙe tsaye idan sallar mai raka'a biyu ce idan sallar mai mai raka'a biyu ce to nan take annabi sai ya dogon karatu a raka'a ta biyu su kuma yanzu kowa ya sauri ya kammala sallar shi kowa sai shi kome raka'a daya ya sallama sai ya bar annabi tsaye yana karatu yana yin sallama da barka kuma sai annabi sai ya tafi da gudu wajen abokan gaba su kuma wanda yake waɗanda ba su sallah ba Allah ya ce farta ta tsari fata na kura lamin sallu ba ka waɗannan da ba su zo su yi sallah tare da kai ba su kuma sai su ne sai su zo su kuma sai su yi sallah tare da kai na'am
su ma wani ya zo
huzurahum wa sai suna kuma su data su ba yayin da suke jin ga wannan raka ɗaya da ta saura to su zama cikin shiri suna rike da takubba su ji Allah da annabi ya ji sun kabbara a bayan sa to sai ya ruku sai ya ruku tare da su idan a gama aka zo zaman tayya annabi ya sallama su kuma sai su ne sai su shigo raka ɗaya idan suka shigo raka ɗaya daga nan sai su ne sai su yi sallama azhar da ake sallah wajen daga azhar da ake yi daga ran zabe ku wannan sallar kasar kenan da ta gobi da fagen daga da tsarewa da wannan sun tsara da gaggawa da sun dawo da da daga la kato ya zama kasar jahili ko zama kasar jahili ka zama kafin da ne bai ma ga wai kasar ayar ma bai gane fassara ayar magana sallar yaki ce ba wai da ke jawo a hujjar kasar wani ba ka sami yadda da ɗan duba ƙungurman da idan jahilan da suka fi kai suka sami jahilan da mamu suke fitarwa aya ta biyu da yake ita kuma ta ɗaya kasar shi ne rage tsawon sallah ita ma ayar ba kan sallar kasar take magana ba tana magana ne akan sallar yaƙi ita ba na'am sai da ke cin farjala فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون Allah ya ce fa in kuntum idan kuka ji tsoro kada ku je kuna sallah kafirai su zo su ba mai su kamar da cikin wacin ayar ba mu kada fassara ayar ba Allah ya ce da lazina kafaru min lanzu wa azna ta kuma Allah ta kuma sunna da kuma lata wahida Na'am.
kafirai sun so ku gaba da takabban ku ku zo ku tare kuna sallah ku zo ku zage wanda shi ya tabbatar masa da sallar ya ce to wannan za a ce sai kiftu in kun ji tsoron kada Allah zai yi zage ku idan za ku gani yanzu abin ya rikice ya kan ya har tsaye irin wata sallar ta arabu biyu rabin su samu gani rabin su daga baya su samu wannan ma ba zai yi ba saboda rabin ko zai tana da canza ba har rabin su canza ba sauran rabin su kuma tana da canza ba kuka ji tsoron za a iya karya wannan sallah in shekar wannan da ke sallah Allah ya ce ya ɗauke muku jannin gaba daya farzatan aure kubana yanzu ta ya mutu gaba daya ku yi sallar kuna tafiya ko ku yi sallar kuna kan doki kuna tsaran takobi kana taushi kana ya bulu sabon dai kana Allahu akbar kuma a cikin zuciyar da zadara sallah kace Allah ya karbi sallah ita ma wannan ayat tana magana akan sallar yaki ce ba sallar kasar majami wani bai ce to yare na gano yare na gano ai ayar da nake a kan kasar ma na ce in kiftu an yi suna kuma da zina kafa Kwarai kuwa.
in kun ji tsoron kada kafirai su fitine ku wanda ma ta ce fa in kiftu farjanan aure kuma jahili barka da yadda ake gane ayoyin qur'ani sabon da suke isarwa sallah kashi biyu ce. akwai salatul kawus
Sallar sallar tsoro ita ai ɗakin ta wajen a daga.
wajen yaki akwai salatul amni sallar kwanciyar hankali ita ai ɗakin ta a gida idan ba a ina ba a wajen yaki da Allah ya baki fa in kiftun farja da dawar kubana sai yake fa iza amintu idan kuka dawo gida yanzu ba yaki kuke yi ba kuna zaune ana cikin kwanciyar hankali ke nan yanzu fadkurullah kama Allamakum.
ku yi sallah da cikakken zikirin ta kamar yadda Allah ya karantar da ku Na'am.
kenan waccan sallar da aka tafi in kintu kishiyar salatul amni ce Na'am.
sallar amni shi ne sallar gida ba a yaki kishiyar ta salatul kawfi ita ta sallar da aka yi na a wajen yaki wannan fa za a mintu shi gura mana cewa a cikin kintu da ana magana idan ana fagen da gana yaki Na'am. Allahu Akbar.
ko da mutum ne shi ne zai mutane tafsirin Qur'ani ya sai dan uwa majalisin tafsirin Qur'ani bil Qur'an wa wa da zai dan kana kafin jahilin banza jahilin sai ba mu kai karshe ba waccan ayat da aka rama mun karanta ita ce magana kan kasar Na'am.
Allah ce wani za ku rauta fil ardi idan tafiya ta same ku a cikin ƙasa za ku tafi da wani gari zuwa wani gari falaita alaikum jinahun babu laifi a gare ku an ta kasu min salati wannan yana sallar kasar ba wajibi ba ne ba gani ba ba wajiba ba ce shi da nake falaita alaikum jinahun an ta kasu min salati kana ce in kiftum an yakira kuma lazina kafaru idan ku ji tsoron kada kafirai su fite ku me yasa kace in kiftum in ku ji tsoron kada kafirai su fite ku malamai suka ce wannan in din ita ba sharadi ba ce magana biyu da malamai suka yi magana da farko suka ce yawan tafiye-tafiyen da annabi yake da sahabbai farkon musulunci duka cikin kafir yake ratsawa in ka tashi daga makka cikin musulmi za ka tafiya kusan duk garuruwan da za ka ratsa har ka je shan ka je na duk garuruwan kafirai ne in ka tashi daga madina garuruwan da za ka ratsa masu yawa duk garuruwan kafirai ne kamin musulunci ya mamaye ne ya mamaye duniya gaba daya sai za ka ce in ku ji tsoron kada kafirai su musulmi ku saboda a lokacin cikin kafirai ake yi ka sai Na'am.
an ya ka dago an sa cikin tantu malamai suka ce ai a usulubi na qur'ani wannan ya ce ba shafiya ba ce Na'am.
ya za mu gane wannan ana rama Allah ba ku cikin sarki yace wal yasta'ti allazina la yajiduna nikah وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا aha وآتوهم مما لله الفراق إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ya isa ya isa ya isa da rabba ya isa da rabba Allah rabba ce wala kufur ko mati ya tukuri ji Allah Allah Allah ya sai shi ce kar ce ji Allah Allah rabba ya ce in ji Allah wala kufur ko fata ya mati ce ya tukuri kada ku tilasta su yin kuma da alal bigayar su je su jira dan neman kuɗi sai Allah ce in arda ta hasuna idan su suna so su kame to kar ku tilasta su su jira to ba ta so su kame ba sai ku tilasta su ko ba ta so a'a idan ko suna so su kame ko ba sa so su kame babu dama ku yi ku tilasta tilasta su ita wannan yancin ba shan ba ce na'am da ka ce in arna ta hasuna haka wajen sallar kasu da ka ce in ciptu inda irin wannan inda ce ba sharadi ba ce Na.
ko kuna jin tsoron kafirai su tare ko hanya ko ba ku jin tsoron kafirai su tare ko hanya za ku yi sallar kasar na'am wani shi ake cewa tafsirin Qur'an da Qur'an in ka istidlali da matsala cikin aya ka dauko aya da za ta fiddo matsalar irin wannan karara da za ta guda wa mutane Qur'ani ya yi amfani da irin wannan usulubi lalle wannan ya fassara mana da ake tafiya nan Allahu akbar idan aya ba ta shi ka ba tsara ba ka sakon bulo wallahi ya sai mai da min da sai
واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدة فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم ya يحضن isa Allah ya ce wadanda wallahi ya sai mai da min da sai matan wadanda ta ɗaya kauna da jirin haila ya zo musu saboda tsufa ko rashin lafiya tsufa ya kama ta har ta kai ga ta ta dare za ta ji haila Allah ya ce fa'idatu kunna salatu sashin idda su shi ne wata nawa uku wallahi lam yahid haka yarinya karama da bata fara haila ba ita ba idda ta wata nawa sai Allah ya ce idan rasabtu idan kun yi kokarto to ba ku yi kokarto ba idda wata nawa
haka yake da ne wannan idda la ta tafi shan bare kuwa irin wata idda shi da ka ce in kiftu an yi tarko da jinaka na'am
ya yi kaga ko ka masa kiftu karma سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك